أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا رالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقري لنا بها جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع سيئات وترفعنا بها أعلى درجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا رحم الراحمين أما بعد
الفتل السادس توكير وبر أصحابه ومعرفة حجهم
sai alƙali ya gaya mana ahe fasali ne na nawa ne kenan سادس da daidai
توكير وبر أصحابه ومعرفة حجهم to za ku ji tauƙirin sannan matsayin wannan annabi namu shine ta'azimihi a girmama shi wa birrihi da nuna wa annaba nagarta shine ihsani sallallahu alaihi wa sallam ga wannan annabi namu mhm ومن توكيره وبره صلى الله عليه وسلم
wa min tawqirihi yana daga ganin girman matsayin wannan annabi wa birrihi da nuna ihsani ga annabin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi توكير أصحابه وبرهم ومعرفة to حجهم dole ne tawqiri a sahabi in dai za mu girmama annabi to ya zama wajibi mu girmama sahabban manzon Allah domin kowane abu baya yiwa sai da tsani annabi ya zo da addini yana zuwa da addini nan sahabbai ya baiwa sahabbai da suka karba addini suka kai ba suka baiwa tabi'ai tabi'ai suka karba addini suka ba su imamu maliku imamu darul hijri su ma su imamu malik suka karba addini da haka suna ba na baya na haka haka haka har yau addini ya zo ya tadda mu ba dan da su sahabban ba da addinin ba zai ga hannun mu ba to saboda haka duk lokacin da ka samu wani abu na nishadi ka sha kamar ruwa to ka yi tsam da ranka fa ba wai haka kurin dan ruwan na Allah ne Allah ya baka ruwan ba ka je ka karewa bakin rijiyar kallo ka tsaya akwai wanda ya sa aka tona rijiyar kuma in ka karewa rijiyar kallo akwai a gonar wanda aka yi rijiyar bayan wannan fa akwai wanda suka ba da kuɗi aka tona rijiyar har rijiyar ta kai da ruwa ba a kurin wai ka ɗauka ruwa ka yi a rijiya za ka zauna ba ka yi tunani da ba tona ma ba da ba ka sha ba ko mai gonan ma ya hana ba za a tona ba shi ne gonan kuma da ya sa aka tona ba fa kai dan kai ya sa aka tona in kuma dan kai ka ya aka tona fa ka gane ba ba fa da kudin ka aka yi ba ran da kaga ruwa a kwance fa a rijiyar ba haka ake ya ba fa sai da alatu wanda zai zama sababi da musabbabi dole sai an nemi igiya an zira ta igiyar ma ba za ta yi ba sai da gugan don gaza da igiyan kadai ba gugan ma ba za ka yi ruwan ba to idan gaza da igiyan kuma da gugan ma fa sai ka yi ƙoƙari ai hausa suka ce sai da na ciki akan ja na rijiya ko to sai ka zo nan an zo an zauna da kai ba a kurin za ka fahimci addini ba ka zo ka zuba wallazi na jahadu fina lana adiyanahum subulana bayan wannan kuma ba idan ka sa rijiyar ka sa igiyar ya taimake ka da gugan da ya jawo kuma sai ka hada da karfinka idan ka jawo kuma sai ka zuba shi a wani kwano ko a wani daro sannan ka yi bismillah fa ka sha ba haka ake samun addini ba dole sai an taye an miƙe wannan da ka zo ka nuna wauta ka ce ba ruwanka da igiyar ba ruwanka da gugar kai ma irijiyar za ka fada to ai za ka mutu to haka wanda ya ce ni ba ruwanka da su imamu maliku su imamu shafi abu hanifa kai tsaye a gun sabai zai karba to ina kai zamani da su hanya ce ta fadawa ga halaka dole ne mu so sahabban annabi saboda zaman da suka yi a gurin annabi muhammadu sun share wa annaba hawaye sun kuma faranta wa annaba rai sun kyautata wa annabi sun yi wa annabi biyayya gwargwadon hali Allah ya saka musu da alkhairi don wannan lamari ne na Allah Allah da ya aiko annabi bai zaba masa kowa ba sai sahabbansa wannan mutanen da Allah ya zaba wa annabi to su ne suka fi cancanta da annabi mu na yanzu kuma abin da ya cancance mu mu ce da su san barka Allah ya sa albarkacin su ya shafe mu ba haka kurin zaka ce kana son annabi ba dole ya zama wajibi sai mun nuna ƙauna da soyayya ga sahabban annabi wanda suka zauna da annabi tare shi ne alƙali yake nuna mana ba yadda za a yi ka zo gindin inuwa ka zauna ka ce kurin itacen kaɗai kake so ba a yin haka duk inuwa da kuma ta zama inuwa ko wanda suka ba inuwa ruwa ba zai yi kace itacen kaɗai kake so ba wani inuwan ma da ƙaya amma idan ka zo tun da dai yana yin ƴaƴa a ci ƴaƴan to a dalilinsa ko ina da ko ina za a so ba ka ga kamar mangwaro in yi ƴaƴa sai a kewaye gindin ma gaba ɗaya a tsare inda ma ba 'ya'yan ne da hima ma sai an tsare gindin manguran ma sai an sa an kaɗi to haka lamarin yake dole za mu so annabi sai mun zo sahabban annabi wasu abu da labari ya zo mana cewa an yi rigingimu a tsakanin sahabbai mu bar abin a matsayin da sanin Allah to me mafita mu ce Allah ya musu gafara kurin abin da ya faru a tsakaninsu Allah ya musu gafara mu kuma Allah ka ba mu albarkacinsu kuma kullum ka roƙi Allah Allah ya jefa ma soyayyar sahabban annabi a zuciyarka a dalilin san da kake wa annabi wannan ita ce so tsantsar so ga wannan annabi namu sahabban kuma ɗabaka ɗabaka ne akwai wanda suka yi yakin badar akwai wanda suka yi yakin mubayya akwai wanda suka yi yakin gwalolo da haka da haka hawan hawan hawan hawa ne a cikin ma akwai mutane guda goma da annabi ya musu albihar da aljanna a cikin guda goma kuma Allah ya ware hudu wanda guda hudun yi ne sai na abubakar sai na umaru sai na usman sai na ali a hudun kuma Allah ya ware daya shi ne sai na abubakar shi kuma yana gaba da kowanne bayan sa sai umaru sai usman sai ali wayannan su ake kira da kulafa'ur rashidina ka roƙi Allah Allah ya jefa ma ƙaunan wayannan a zuciyarka in dai kana sa rai da shan ruwan alkausara a ranar gobe kiyama idan mun je bakin tafkin mun tsaya tafkin ruwan alkausara Allah ya kewaye tafkin an masa ado da taurari kamar zinari rairayin tafkin manzon Allah ɗin ma ƙarƙashin almuski ne taɓan ma almuski ne kuma da faɗin da tsawon duk daidai ne to Allah cikin ikon san ka je bangare hudu ne inda ake ba da ruwan asha ba haka za ka fada ruwan ka ya ba na ɗaya bangare ɗaya sai na abokar yana zaune akan kujera da kofi kamar yadda ya zo a littafin sa'adatar darai ne fi salati ala sayyidil kaunaini a bangare ɗayan kuma sai na umar ne yana zaune da kofi bangare ɗayan sai na usmanu yana zaune da kofi ɗaya ɓangaren sai da na'ali yana zaune da kofi idan kana son abubakar ba ka son umaru umaru in ka je gunsa ba zai baka ba idan kana son umaru ba ka son abubakar umaru ma ba zai baka ba idan kana son ka je gun usman ba ka son umaru to kuma usman ɗin ba zai baka ba idan ka je gurin sayyidina ali ba ka son usman sayyidina ali ma ba zai baka ba haka labari ya kama to ya zama wajibi mu so su saboda dalilin san da suka yi wa wannan annabi namu Allah ya saka musu da alkhairi tsakaninmu da su san farka sahabban manzon Allah idan da wani abu da muke gani a zahiri ko ba daidai ba ko kuma ya riga ya faru to in har akwai Allah ya musu gafara idan babu mu da muka hangi hakan Allah ya mana gafara
ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم bayan nan wa birri wa ma'rifatu haqqin ya kamata mu gane haƙƙin sahabban manzon Allah dole sai ka gane haƙƙin su ne matsayin su a gurin annabi dan sai na Abubakar wani bangaren in ya juye sai ka ce sahabi ne na annabi wani bangaren ma ya juye sai ka ce dan uwan annabi ne wani bangaren ma ya juye sai ka ganshi a matsayin baba ne a gurin annabi wani bangaren kuma ga ganshi kuma sai zama yaron manzon Allah ne da kowace fuska za a kalle shi ran da za a yi tafiya daga maka zuwa madina ai kaga hadim can su abdullahi dan masaudi duk ba sa nan su ma'azu duk ba sa nan sa ba ubai da duk ba sa nan shi kadai ne kaga shi ne sahabinsa kuma shi ne yaron manzon Allah ina fata kun fahimta kuma idan ya zo ya zauna a damar manzan Allah muridin manzan Allah ne kuma almajirin manzan Allah ne idan za a tafi yaƙi dole tattaunawa ta sirri ba a yi da kowa sai da abubakar za a yi wannan tattaunawar ta sirri to kaga sahabi ne kuma idan ka kalli ya ɗau yansu ya ba annabi to sirikinka babanka ne kowane fanni daraja ce wata kan wata sai da na umaru ma in ma ka kalle ya haka yake wani bangaren sahabi ne na annabi wani bangaren waziri ne na manzan Allah dan an yi wa annabi tambaya annabi ya ce wazirai na wanda suke sama jibrili ne da mika'ilu wazirai na a ƙasa ya ce umar ne da sayyidina abubakar kuma umar ya ɗauki yansa ya ba wannan annabi namu sayyidina usman an ka ganshi sirikin manzan Allah ne kuma dan uwan manzon Allah ne tunda Umayya dan kuma dan Harisu ne Harisu kuma dan Abdul Mudallabi sanan sun hade da Annabi kuma Annabi ya dau ya bahi tara su ya ƙara dauka ya bahi tara su sai da Ali idan ka kalle za ga dan uwan Annabi ne kuma dan Annabi ne sarkin Annabi ne maga yakin manzon Allah ne kuma jinin manzon Allah ne Allah ya masa wannan daraja duk inda aka faɗi labarin annabi a cikin ataura ana faɗan na sauran sahabban amma sai an fara faɗan na ali a ce ɗan uwansa yana nan wanda zai taimake shi a yaƙi zai dafa masa zai tsaya masa sunansa barru wani littafin za ka ce sunansa iliyar amma al'ummansa suna kiransa da aliyu to kaga a nan ɗan uwan annabi ne jinin annabi ne shekaran yunwa da ya zo a wannan shekara ta yunwa annabi ya tambaye abu ɗalibu ya ce baba a cikin ‘ya'yanka ka bani ɗaya mana wanda zan ɗan rage ma walhalu na gida sai ya ɗauki sai da na ali ya bayi kuma tun yana yaro ya yi imani da annabi sai da na ali a gidan annabi ya girma to kaga nan kuma ɗan annabi ne haka ne kuma annabi ya ɗauki ‘yarsa ya bayi kuma yana auren jikanyar manzan Allah in ka ce ɗan annabi ne sai ka ce haƙiƙanin ɗan annabi ne ɗan annabi ne kuma haƙiƙanin ɗan annabi ne sai da na Ali ibn Abi Talib kuma shi ne magayaƙin manzan Allah annabi ya ce kuma shi ne birnin ilimi amma mabuɗin ƙofar ilimin sai da na Ali ne ana madinatul ilimi wa aliyin babu ha to wayannan mutane na ka muku guda hudun sauran ma da irin nasu matsayin da suke da shi a gurin annabi in ka zo gurin annabi kaman kaya ne a yago ba iri ɗaya ke ba kowa ba idan an ɗauki wannan an baka sai a ɗauki wannan a ba wannan ko baka san ma an baka ba yanzu kalid bin walid ba sai gumin sabilillahi ba ai ga darajar da annabi ya masa kenan yawwa hune fatil yamani sahibu sirrin rasulullahi duk wanda yake rike da taskan sirrin manzon Allah kaga Huzaifatul Yamani ne kaga an masa wani daraja Abdullahi dan Mas'udu yana daga mahaddata Qur'ani a zamanin manzon Allah shi kuma kaji darajar da ya samu Mu'adh dan Jabal yana da wannan matsayin Ubay ibn Ka'ab yana da wannan matsayin Zaid dan Sabiti yana da wannan matsayin kuma ‘ya'yansa da jikokinsa gaba ɗaya hibbu rasulullahi ne annabi yana son sa abdurrahman ɗan aufi duk abin da zai taso na kuɗi zai fidda kuɗi a zuwa kai hamshakin mai kuɗi ne a zuwa ɓarar a gaban wannan annabi namu sai da na usmanu annabi da ya tashi ya ce masa zinnurai ne mabocin haske biyu to kaga wannan daraja ta zinnurai ne ai kaga daraja ce daga Allah sai da na ji aka ce alilu martala wani yan annabi zai ce abu turab baban ƙasa a wani hadisi ya ce na rike abubakar a matsayin babana haka annabi ya faɗa sai da na umaru fa annabi ya ce masa faruku allazi yufariqu bainal haqqi wal batili yana raba tsakanin ƙarya da gaskiya abubakar fa me aka ce masa aka ce siddiqu yarsa fa sai aka ce siddiqa bintu siddiqi kuma shi ne siddiqi shi ne a ciku din da gaji a ciku akwai nauyi a gurin mai kuɗi ne shi abubakar yasa aka ce a ciku saboda yanta bayi da yake yanta ya sadakar ya yanta ya sadakar amma dai daga jin atiku ka sa ko ne a ba ƙasa ko tun an ce atiku abubakar ne garba abubakar ne ina fata kun fahimta saddiku abubakar ne to amma Allah ya yi saddiku bintu siddiqatu bintu siddiqi kaji wata daraja to duk sahabban annabin kana bin su ɗaya bayan ɗaya kowa annabi ya ɗau wani matsayi ya bayi ba tare da ya gwamaza a cikin na wani ba duk da ma wani ya taro matsayin da wani ya tara to wayannan bayan Allah tsakaninmu da su ya kamata mu san matsayinsu abin da ya sa na muku wannan shi mai littafin ne ce ma'rifatu haƙihim a san matsayinsu shi ya sa ni ma na yi bayani ko da dan kaɗan ne don ku san kaɗan daga cikin matsayin nasu gaba kaɗan wal iqtida'u bihim
mu yi koyi da su ba kuma a yi koyi da su in tafiya ta yi tafiya dole ne za a yi koyi da wani abin da ake nufin a yi koyi da su din ya zama wajibi yanzu kamar masallacin nan namu muna zaune aka ce ga 'yan ziyara sun zo yadda suka saba zuwan nan mota tun daga hamsin ya kai ɗari kaga ai wanda yake masallaci ne zai yi koyi da ni ko to amma kabar masallacin layi ya cika ba da masallacin za ka yi ko kudin wani ya sunkuya sai ka sunkuya maganar ka zo kai koyi da liman ma bai taso ba in dai ka ga an dago dagowa za ka yi kwar an sunkuya ka sunkuya nan nesa da kai kana makarantar boko an kaga wanda yake kan kwanan burtsatse da shi za ka yi koyi me za yi tafiya ta tafiya tafiya ta tafiya a kusa ne ake koyi su sun yi koyi da annabi to mu kuma mu yi koyi da su kurin abinda muka ji agun imam mali ai ya za ma ba ma cewa abubakar ya ce umar ya ce mun yi nisa da masallacin sai dai mu ce maliki ya ce in masallaci ya yi nisa ba sai ka jira ladan ba wani za ka gani in ya sunkuya ka sunkuya in ya dago ka dago kuma in allah ya da allah ya karɓi sallar ba ma da ladan ɗin ba da na kusa da kai ma za ka yi koyi to ya za da tafiya ta tafiya zamanin sahabban ya fice ba ma ganin su zamanin tabi'an ya fice tabi'i tabi'i ne ya fice an tafi karni bayan karni to nan gaba kurin muka ce kana maliku kurin maliki yace nan muka fara ji wa yi malikin na gaba da yi sa ce masa sahabbai sun ji mu maliki yace in tafiya ta tafiya kuma haka ma zai gagara ce malamai me suka ce haka za a zuwa tambaye ku malamai me suka ce muku ta ce yan malamai shehu ne sun ce kaza malaman mu ma sun ce kaza to saboda haka mu gode wa Allah eh da abin da muka ji a bakin malamanmu da na gaba hausawa sukan ce ake gane zurfin ruwa kuma bin na gaba bin Allah bin na gaba bin Allah wajibi ne mai koyi da sahabban annabi mu ji tarihinsu ta ya za mu yi koyi da sahabban annabi a karanta mana a shafa ta alƙali za ku ji yadda suke in sun zo gurin annabi sun zauna kowa zai yi zama na ladabi bayan sun yi zaman ladabi in annabi yana magana sai su yi shiru ba mai magana kuma su sun koyar da kansu ƙasa su nuna tawari'u kai ka ce tsuntsu ne ya dira akan wani daga cikinsu idan annabi yana magana maganan su gaba ɗaya maganan mutum ɗaya daga cikinsu in wani ya ce ya yi sauran masu ce ya yi ba musu ba jayayya suna zaune a ƙarƙashin annabi akan gaskiya da bayyana gaskiya da tsaye da gaskiya da yin aiki da gaskiya suna zaune a ƙarƙashin annabi akan rukun amana da tabbatar da amana da bayyana amana da matsayin amana kuma suna riƙe da amanar Allah da amanar manzon Allah suna zaune a ƙarƙashin annabi akan haƙuri da yin haƙuri da aiki da haƙuri da riƙo da haƙuri da bayyana haƙuri kuma sun yi haƙuri da duk abin da ya shafe su akan bin Allah sun yi haƙuri ba su saba wa Allah ba kuma sun yi haƙuri akan bala'o'i da Allah ya ɗora musu saboda sanda suke wa annabi Muhammadu bayan wannan a cikinsu masu niyan alkhairi ne an mutum zai nemi alkhairi zai yi wanda yake da kusa da ya siya karfa ba a yi annabi ya ce wanda ya zo guna bai ganna ba ku isar da wanda yake da neman biyan bukata gare ni dan a lahira shi ma wannan bawan Allah Allah zai isa masa da bukatarsa ga kyauta ya gaban annabi ga makarimul akalaki ga kyan hali babu gulma bayi da wani babu hasada babu kyashi babu jin haushin wani kurin sun zauna dan Allah kuma suna zaune a gaban manzon Allah kuma suna aiki dan Allah kuma suna nuna biyayya ga sunnar manzon Allah a yi musu kyakkyawan yabo malam karar sahabban annabi ka musu yabo wanda ba mai kyau ba ka san akwai yabo mai kaman zambo akwai kuma yabo kyakkyawa ka ce na ɗaya Allah ya yarda da su kai sai ka ce musu kai Allah ya ƙara sahabai yardan Allah to wannan shi ne husnul sana'i yasa duk lokacin da aka tambaye su ya ce radiyallahu anhu Allah ya ƙara musu yarda to ba yaban da yafi wannan idan mutumin ba sahabi bane ba cewa za ku yi radiyallahu anhu rahimahullahu Allah ya masa rahama shi wanda ba sahabi ba amma su sahabbai Qur'ani ya faɗa radiyallahu anhu wa radu anhu sun yarda da Allah kuma Allah ya yarda da aikin da suka yi to duk da ya yarda sai mu ce Allah ya ƙara musu yarda shine husnul sana'i alaihim bayan nan kuma in ka ji labarin wani sahabi kowa ya kaji ka radiyallahu anhu ka Allah ya yarda da shi inda wani abu da ka sani a hadisi sai ka faɗa wane ko ka ce mutumin kirki kama abubakar ka ce Allah sarki ka ci ai dukiyarsa ma gaba ɗaya ƙara sa a yi saboda annabi sai ka ce Allah ya saka masa da alkhairi to sai ka faɗa haka idan kuma umar ne ka je ka ce bawan Allah Allahu akbar a dalilin sa aka bayyana musulunci da kafin gabaninsa ba a iya bayyanawa kai Allah ya saka masa da alkhairi idan sai da Usman ne ka ce Allahu akbar da dukiyarsa aka gina musulunci eh shugaba ba da dukiyarsa aka gina musulunci zauna mana ga guri zauna Allah ba da lada kace da dukiyansa aka gina musulunci zauna idan sai da na ali ne kuma kace ikon Allah da ya kai buɗe buɗen yaƙi ba da yi ba da kafirawa da sun bata musulmi rai amma sai da na ali ya share hawaye alfarman annabi kace kai Allah ya saka masa da alkhairi idan su abu zarri ne kace ikon Allah talakawa wanda talaucinsu bai hana su zama a gindin annabi ba amma rubin yasir kace ikon Allah sai kallo da mahaifiyarsa da mahaifiyarsa gaba daya a kan bin Allah suka rasu Allah ya yarda da su kace shi ma a kan bin Allah ya koma ga Allah shi ne mutumin da annabi ya kama fuskarsa yana sharewa yana amara bani ya zartar to lokaci atul bagiya kace annabi ya masa kirari idan su sahibu ne kace almajiran da almajircinsu da neman abinci bai hana sun birgin din annabi ba idan su abu huraira ne ka ce Allah sarki wa inda talaucinsu bai sa sun birgin don annabi ba dare da rana ko bai hana su neman ilimi ba to wani mai neman ilimin in talauci yana masa barazana jin hakan sai ya gara karfi to yi ne malam ɗin ya faɗa wal husnu sanayi alaihim jama'a me musu kyakkyawan yabo kamar yadda ya za qur'ani radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya bada lada haka nan ya zo a cikin makama na tafsiri ikmalan wa tabdilan له صلى الله عليه وسلم إجلالا
والاستغفار لهم
to mu nema musu istighfaru lahum mu ce Allah ya musu gafara eh mu ce kai Allah ya musu gafara saboda shi Allah ma ya ce abu Allah ma ya nema musu gafara in kun duba can wani aya Qur'ani ya wala faɗa wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ko ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم duk lokacin da ka ji wani abu ya biyo ta kansu ka ce Allah ya musu gafara bakinka a ba zai iya faɗin haka ba bayan mun yi yaban ma kar mu ɗaya shi alƙali cewa ya mu nema musu gafara dama fa an masa gafaran fa an musu gafaran mana a to wallazi na mahu wallazi na amanu mahu a shida wa alal kufir ruha ma wa bayna hum tarahu ruk'an sujud yataguna farana min ya wariwa can da ya je ba cewa ya lahum magfira tan ba ko ba haka aka ce ba magfira tan wa ajran azima an musu ayi kurin wannan da zaka ji Allah ya musu gafara kanka zai dawo addu'a ce kai musu tan sanadiyar tasu kai sai Allah ya ba gafara abinda za mu faɗa kenan mu ce kai Allah ya musu gafara ko da an baka labarin yakin da ya faru tsakanin Muawiya da Sayyidina Ali ko yakin da ya faru tsakanin Ummi na Aisha da Sayyidina Ali shine yakin Jamal ko yakin Safaini duk wa'annan ka ji labarin abin da ya faru to ba shiru za ka yi ba ka ce Allah ya musu gafara ba za a ce a lahira me ya sa ka ce Allah ya musu gafara ba Allah ne ya ce Allah ne ya musu gafara kai kuma ka ƙara naka cikin abin da Allah ya faɗa Allah ya musu gafara shikenan dan adam ne su ba ma'asumai bane annaba ne suke ma'asumai tunda ba ma'asumai bane to mu musu kyakkyawan yabo mu san matsayin su kuma mu nema musu gafara ya aka yi gaba kaɗan wal imsaku amma shajara bainahum
to kaga koyi da mai risala kenan wani yanzu zagu jama'a makame baki fa amma shajara bainahum irin sabanin da ya faru a tsakanin su na zamanin halifanci kame bakin ka zaka yi kaf linzami ya fi karfin bakin kaza Mm, bakin kaza ba inda zaka sa masa linzami sai ya karya bakin kare da gani eh, linzami ina zai ga bakin kaza babu ai sai doki to mu kame bakin mu wannan maganganun ba namu bane idan a manazara ne na ilimi wani yana zo ya ji labari ko ya faɗi wani labari ko yana so ya gane ya ɗan yi nazarin albidaya wani haya kuma ake so a haskaka masa sai ka ji a to wannan sai ka nemi takamili na ibn asira in ka duba kuma sai ka je ka sake neman a takamili din na ibn kasir abubuwan da ya bari daga baya a cikin takamilinsa ai ya kawo to in kuma kana so ka gawo baki a labaran wanda shi ma ya dan yi iya karfinsa bai kawo ba ka ce to wannan kuma sai a nemi ibnu kaldun ai ibnu kaldun zaka nemo shine wanda farkon tarihi duk malamai suke dauka daga nasa idan kuma yana so ya zurfafa dai ya ji meye ne zaben sun tarwatse da yawa a duniya sai ka ji to sai ka nemi tarihin damaska na ibnu asakir a nan ne za ka nemi abin da ba gani ba da ya nema nan ma ya ce yana neman ƙarin bayani sai ka nemi shirin tarikul damaska ne ba na zakira ya ce yana neman ƙari sai ka ji to ka nemi tarikul kabiri na zahabi da farko ka nemi sayar alaman nubala in ka nemi sayar alaman nubala in dai wani ne wanda mai daraja a duniya to a same a wannan guri kuma in kana so ka fada da shi kenan sai ka je ka nemi tarikul kabiri sayar alaman nubala mujalladi a yarin da uku ne tarikul kabiri mujalladi a hamsin ne mujalladi ya haɓa sunne kaje ne madarar kajiri ka sha labari a hakika ne yadda abin yake kuma sai a faɗaɗa su irin wannan maganganu akan yaƙe-yaƙe munazara tsakanin malami da malami babu laifi amma mutum jahili ya zo ya kuza kansa abin da bai sani ba kana yi wa wasu mutane biyayya daga jin magana ta sama katsam ba sanin dalili ba sanin asali kurin kai ma ka zama ɗan gaba da yanzu haka ake yi yanzu daga kaji labarin za a kawo annabi takarda ya rubuta wasiƙa aka hana sai a fara gaba da mutum a ta yi wane ne ya hana sai a dinga ɗine masa wane ya hana ai ba wani magana mummuna zai fito a bakinka ba ka san dalilin da ya hana ko kuma ummi na faɗi mata zo neman gado an hana ba a bata ba kuma sai ka zo kana zage-zage wanda ya hana ai in a ba a bata ba kuma sai ka duba ka gani wanda ya hana ɗin me dalilin da ya hana ai ma ba zai ba dalili ba ko ai gune na ilimi gune na ilimi ko kuma da ta ga tana fushi da wannan mutumin ta koma ga Allah ai sai ka karanta hadisin annabi ka ce faɗi mace bir'atun minni wani bir'atun minu man azaha azani sai ka yi ta kawo wannan hadisin to yi hadisin sai ka san mataninsa ai sai ka san dalilin ma da ya za aka sauke hadisi akan wannan ƙariya ce ko akan wata ƙariya dole abin yana bukatar sai an tambayi malamai kuma in ma abin da kake tsammanin ya faru su ɗin da suka hana da ita da ta nema su ne kusa a gurin Allah ai su ne kusa ko kuma da aka je yakin jamal an ji an yaƙi wanda kwanan su ya kare suka rasu ka jajirce ka ce mai kyau ne amma kana adawan da yi adawan ba zai sa ka yarda da aikinsa ba ai ko ai inda ba adawa za a kai ga sulhu to inda adawa ai ba sulhu to a cikin wanda ba a kirka a cikin ka akwai wanda sulhu za a yi da wanda bai ba to adawar makami ne ba adawar da kai makami garge duk lokacin da ka kare a kwance in kana da makami to yi ma zai ba ka haushi haka ne amma kamar makamin fa ko za ka fi karfinsa zai dan gwada to adawar ita ce makaminka shi kuma wannan mai kin su din kare ne ganin kana da makami shi ma zai yi wa kansa kiyamun laili ko ya bar abin da yake nufi ko ya yi Allah ya baka nasara a kansa wannan yi ne adawa ga wanda ya ƙi sahabin annabi duk wanda ya ƙi sahabin annabi wai maganan kai da yi dan uwana ne sulhu babu kurin adawa zaka bada masa gaba saboda wannan mutumin duk ni'imar da Allah ya bai gode ba kin sahabbai zai zama kin annabi kin annabi zai zama kin Allah kin Allah zai zama kafirci kafirci zai zama tsiyacewa tsiyacewa zai zama wuta sai abin da ya zama haka yana kai kana ganin shi yana yi wutar da ya shafe ka ka zama ɗan adawa a tare da yi muddin in ba su ba su ba idan an dawo ba ka an ga kuma a da ke su ba su musulun ba su kuma wani ta da hukubarin duk fada da musulmi fasuci ne yin zagin musulmi fasuci ne fata da yi kuma ya zama kafirci nan gaba kaɗan za mu tarar duk wanda yake zagin sahabban annabi in ya yi sallan farilla ko nafila ma Allah baya so babu farilla babu nafila kuma sai kun ƙudiri gaba da su karka ce ni ɗan uwana ne wannan a wannan ai na sani a a aiki aka sa ka kai dole ne ka ji kana gaba in ba za ka iya ba ma zuciyar ka ga ranka a ɓace kar wanda yana zagin sahabin annabi ka ce zai taimaka ma da wani abu kar ka ce ina neman rance a gunsa kar ka ce ina neman taimako ko noma za ka yi ne sai ka ce addu'a Allah ka bari bana bukata inda ya noma din ma ka kurta ka kawo ciyawa ya kama daga baya ka yi sabon noma kar ya jama bala'i ne dalili a wanda ba san sabon annabi wanda ce aka zai in yana son ka ya so musulmi baki ɗaya mana ga manyan bayin Allah wanda suka bi ka daraja baya ganin sun yi daidai kuma nan gaba shi ne zai zai taimake ka me amfanin taimakonsa babu Allah ya ji kan malamin namu man sabiu eh wallahi masallacin juma'a da ake zagin sahabbai sallah ya daina zuwa eh mu ko muna ganin hadisin da ya nuna cewa in a gari ya zama masallaci biyu to wa ne ka bila tiki kai da daddan masallacin shi ne dan nan naje same shi Allah ta bala wannan masallacin ka daina zuwa sallah kuma kai ka karantar da mu ka ce masallaci biyu idan an yi a gari daya wa ne ka bila tiki kuma saboda haka akram kallah mu da dadan muke yi sai ce mala ba irin wannan fitinan ta yi wa masallacin juma'a ma sai a daina zuwa yi ba ma a canja ba daina zuwa ma wallahi ala ta yi da kakkausa murya ya biya mai ce wallahi daina zuwa ma sai a yi mala abba to ka gani sun tafi akan daidai yau ga abin da suka yi mana din sai da tafiya ta yi nisa muke gani to Allah ya ba mu albarkacin su
والإعراب عن أكبر المؤركين kiraro da bujirewa ana gabar muwarriki na da tarihin malaman tarihi ba kowane tarihi za ka ɗauka ba fa don wani tarihin sai ka yi taka tsantsan kama a cikin littafi irin na su jalalai ne irin na su suyudi to a hankali za a dangabi saboda akwai irin su labarin haruta wa maruta to in ka zo labarin da yake isra'iliyan ne sai ka aje shi a gefe ko kuma labarin annabi Sulaimanu na cewa ya bar mulkin sa ko an yi wani abu kaza ko an kwace mulkin sa duk Isra'iliyat din nan to ka ajiye hankali da wayannan Isra'iliyat kaban labarin annabi Dauda wanda ana faɗan abin da bai dace ba a kansa akan wani mata da zai aura kaza kaza to wannan duk Isra'iliyan ne wannan labarai bai kamata a shigo da su cikin addini ba in za a yi labari a duba a gani labari ne cikakke ya zo mana a buhari a'a labarin ya zo daga musulun ya zo daga abu dauda ya zo daga nisa'i to yi kenan irin wannan labaran sai a yi kafa kafa amma labari mala hanza ne ya zo da jama'arsa ana kuɗi mala hanza ai yayyawa kun ba malaman garin naku wani abu kuwa A'a. yayyawa ga dubu ahirin ɗin nan kun Allah ya sama kariyarsa su kuma Allah ya ba mu albarkacin amma wannan kuɗi wajen dubu ɗari labari wanda yake Isra'iliya wannan labarin abin da shi yi ba kowane labari ne kan kawo a da aka faɗa ba sai ka ji labarin da ya cikin hadisi da gaske sai ka dinga dubawa ku gani ba kowane tafsiri gani in mutum zai duba zai duba jalalain kuma tafsirin da Abdullahi bin Abbas da za a duba amma tafsirin da suke kawo labarai garibai da yawa ta dinga kafa kafa kar ka je ka bada labarin abin da ba a yi ba a gun Allah garin karanta Qur'ani darajar ka ya zube yawwa gwara a baka faɗa abin da aka yi ba idan ka zo abin da aka yi baka faɗa ba wannan ba za a kama ka ba amma ka faɗa abin da ba a yi ba din to nauyinsa ya fi a ce ka faɗi abin da ba a yi ba din nauyinsa ya fi a ce ka bar labarin baka faɗa ba saboda haka sai a dinga kula saboda yawa kuma ana bin wannan layi ne dan a burge mutane kai wani ya kawo sabon labari wani ya ce kaza ya ce kaza to duk Allah ya mana gafara a kiyaye gaba shi harka na Allah in kana yi inda kai da mutane kun shirya dama da Allah za ku bata idan da kai da Allah za ku shirya to sai ka yi hakuri da kiyayen da mutane za su nuna ma su mutane sun fi son abin da zuciyarsu take so eh ba sa kan layin gaskiya inda suka ji gaskiya sun fi baya baya Allah ya gane da nan da wani kiyaye saboda abin da zamu bari a baya
وجهلت الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم
jahala da ruwaji ku kiyaye labarin wanda suka jahilci ruwaya kamar rafariyawa na'am su rafariyawa wasu mutane ne da suna ban sayyidina Ali ibn Abi Talib amma daga baya sun kace sai da lalin ma sun bar shi ba sa son sa saboda akwai lokacin da ya tura hukunci aka yi hukunci tsakanin yakin sa na Safain ya tura Abul Musa al-Ash'ari Ma'awiya ya tura Amr ibn As hukuncin nan da aka yi da ya yarda anan ne ma suka ce su sun bar bayan anan ma sun karkade shi ne rafariya rafara aliyu sun karkade sai da na ali da suna banza kuma sun karkade shi ta wayannan kaga sun fada bata ko waru lalu shi ya ce da batattun yan shiya bataccen dan shiya labaransa ku kiyaye dan shiyan ba kowanne bane akwai wanda yana son ahalin gidan annabi yana son ummina fadima yana son hasan yana son husaini yana son sayyidina ali kuma san da yake wa husaini bai hana hiya so hasan ba sannan kuma san da yake wa'annan bai sa ya ga bakin jinin su abubakar da umar da usman da ali ba to wannan shi ne dan hiya cikakke wanda a lahira ya tsaya kan wannan zai higa aljanna eh ƴaƴan gidan annaba ka fifita su shine shiya ka fifita san ahalin annabi amma kar san nasu ya sa kuma ka dinga zagin manyan sahaban annabi kar san su ya sa ka ki wa'insa ina fata kun fahimta akwai maleji na au ma'awiya ba ruwanmu da shi sabon annabi ne amma ɗansa yazidu wannan katsi ne masa ma ka yi wani magana a kansa duk abin da kai a kansa daidai ne daidai ne kaman ma'awiya kaman yazidu kenan to amma saura ka sa ma'awiya wanda annabi yana auren ƙanwarsa kuma duk gudunmuwar da aka yi annabi ya yi daidai da na hasan ya gaya sai da na husaini ya ce ɗan uwana ko da na bar duniya karka nemi halifanci ka gani fahimtar da Allah ya min dan uwana mu gidan annabi mu annabta annabta Allah ya bamu mu din annabta Allah ya bamu wannan lamari babana ya nema bai ji dadin abin ba kuma tun zamanin Abubakar haka zamanin Umar ma Allah bai ba mahaifinmu ba haka zamanin Sayyidina Usman ma haka ita yi Allah bai ba babanmu ba a lokacin da ya samu ma bai ji daɗi ba ni din ma ga yadda na ƙare to ni a tunanina wannan da bari mu yan gidan annabi abin da Allah ya raba biyu mu annabta Allah ya bamu sauran mutane kuma Allah ya dauki halifanci ya basu ko da dabar duniya karka nema dan uwa na haka ya gaya sai da na Hussein tun ba da haka ba halifanci a gun sai da na Ali akwai wanda ya zai yaki da shi babu to Allah ne bai yarda ba da Allah ya yarda sai da na Ali ne ana masa alibancin ma ba magana wannan kuma an rubuta a lauhil mahuzi sai mutane kaza a lokaci kaza sun mutu in ba wannan yakin ba sila Allah baya abin da ba dalili Allah baya abin da ba sanadi yakin sanadi ne Allah ya yi niyya ko wanda yake so su yi shahada tsakanin su al'amarin ubangiji kuma ya yi niyya zai yi kayan sa ba daman hana ba in ba haka ba ya za ya gama ma'auya da ali ai ko game babu ana maganan ali kuma waye ma'auya ai da zaka tara irin ma'auya ɗari wallahi ba su kai ali ba to me dalilin da aka ya wahala karka ce sahabbai ne suka yi munafurci kace Allah ne ya kaddara ko bai yadda ba kuma yayi niyya za a zubda wannan jini da Allah baya so ba ai ba ai kafin ya faru annabi ya faɗa ai kuma annabi ya ce ma auya za ka samu halifanci in ka samu fa ka yi adalci kuma ya zanga abin da za a yi wa sayyidina ali kuma annabi yana zaune a gidan sai dinga tsintan jinin sayyidina husaini yace wannan jinin ɗana ne al'umma na za su kashe ai da abun ba zai yoyi ba da ya hana kafin ya faru da ya hannu ai faɗan da kuma za su yi da sai da anan tun daga farko har ƙari abin da zai zama ɗin Allah ya sanar da annaba Allah ne yake so ya haka in ba haka ba annaba da sai ya addu'a ya Allah ya ba ala nasara hakan ma ba zai faru ba to Allah ya rubuta alƙalami kuma ya bushe saboda haka mu bar wa Allah mu musu kyakkyawan fata kuma mu nema musu kyakkyawan mafita kar mu je mu kutsa kanmu mu yi shigan kwankwambi mu shiga mu kasa fita ko mu yi shigan sankiya shigar da sauki fitar fa don ga kofar a buɗe kifin baya iya fita ai kaga wannan lamarin kar mu sa kanmu a haka tunda mun gane gurin to mu ja baya mu tsaya mu musu kyakkyawar addu'a mu musu kyakkyawar fata al'amarinsa na zahiri da na baɗi ne mu bar wa rabbul izzati mu koma ni da kai mu ji da kanmu mu Allah ya fi mana
ويكرج لهم أسوب المكارج ya yi karrije lahu mu nema musu mafita aswaba mabi katari almakariji na mafita mhm.
إذ هم أحد ذلك bayan nan sai mala ya gaya mana wala yadhkuru ahadun minhum ayna ya me kake cewa na'am إذ هم أحد ذلك minhum ahadun za- domin su zabai su suka cancanci haka mhm.
ولا يذكر أحد منهم بسوء kar mu yadda mu ambaci sahaban annabi ko da mutum daya bisuyin da mummunan abu a cikin su kar mu yadda mu yi haka in muka ambace su da mummuna to mummunan fa sai ya dawo kanmu sai ya dawo kanmu shine illar hanawan kenan Mhm.
ولا يقمس عليه أمر بل تذكر حسناتهم wala yukan masu kada mu aibata alai a gare shi amrin wani lamari da suka yi kar mu aibata bal awwa wanda suka yi kar mu aibata bal mhm.
بل تذكر حسناتهم kowane lokaci mu dinga ambatan kyawawansu domin su ne malamanmu bai kamata almajiri ya dinga ganin laifin malamansa ba ko ko da ya yi laifi ka ce Allah yi wa malamanka gafara to ka ji mhm.
وفرائلهم Akwai falalan da Allah ya musu mana ku duba irin su ubaidullahi dan hadu bin ubaidullahi ku duba irin yadda suka yi fama suka jajirce a gaban annabi Muhammadu ka duba irin su sayyidina Ali bin Abi Talib akan Amr bin Abdul Wuddi al-Amiri yanda ya jajirce da yanda ya kai marhaba a can birnin Kaibara wannan lamari ba sai dai a barwa Allah ba Mm.
وحميد سيرهم mu dinga godiya da labaransu in mun ji mu ji daɗi mu bar jin labarin rediyo wani jarida wani menene gaina mu dinga zama muna jin labarin sahabban manzon Allah ka je gurin malami a hankali ya dinga baka labari ka ji alaga ta malam yakin badar nake so na ji labari a hankali ana bude littafi ka ji daɗin labarin yakin badar ka ce kuma a baka labarin yakin gwalolo ka ce a bani labarin yakin hunaini ka ce bani labarin bai atilin ruwa ka ji labari in ka ji inda sabon suka yi kuka kai kuka inda suka ji daɗi ka taya murna to kamar da kai aka yi wannan yi ne labarin mu wala ya nabi in naka mislu kabir wa zai baka labari irin Allah babu to ba ma ma bari ma nemi labarin yahudu kullum ka kama ƙarya a to ka tambaye ni mana gaskiya ka kama yanan gizo wa yana wahalar buyuta labaitar an kabuta Allah ya ce mafi raunin gida gidan yanan gizo kullum kana bin yanan gizo kai ne kai ne menene new media yanan gizo zaka ji ƙarya wanda Qur'ani ya faɗa labaitar an kabuta zaka ji an ce wani yana cikin yanan gizo wani yana 3 gig wani yana 4 gig kana bin yanan gizo kana neman labari ga inda gaskiya yake ka je gurin yanan gizo ban da ba dai ka ɓuya bayan inji to in ba haka ba ka je ka nemi yanan gizo ana maganan gaskiya ka yi ga yanan gizo jama'a eh? za ka ji ga ƙwar'ani izo sittin ga hadisin manzon Allah jama'ar manzon Allah ga labarin sahabbai ga labarin su Talatu bin Ubaidullah ga labarin su Abu Zarrin Al-Ghifari ga labarin su Unais dan uwan Abu Zaidin Abu Zarrin Al-Ghifari ga labarin su Uqbat bin Amir Al-Jahimi dan kabilan Jahiliyawa ga labarin ku Ma'adh bin Jabal wanda gangaren ne wajen haddan Qur'ani gangaren ga su Ubay ibn Ka'ab wanda suna zaune a nan ba su da Ubayy ne ko ma'azu ne? Ubayy ne ko? Tun mun manta ne wata ran ma ga hadisin a tsakanin Ubayy dan Ka'ab ko ma'azu dan Jabal din ne. Annabi ya zo gun sai yana zaune ya ce kai na zo karatun Qur'ani ya ce ya Rasulullahi har zamani Allah Allah ya ce ni yace wallahi kai ni ma yau zan zo na ji Qur'ani annabi ya zai zaman almanin su haka kuma buɗe ƙur'ani mu biyo mu ba na ji wanda yana zan karatu annabi yana ji da ya dace sai buɗe suratul nisa annabi yana gida kai yana mm. kai yanzu kai wa annabi karatu wanda aka sauke alƙur'ani wannan mutumin yanzu a duniya akwai mutum irinsa daga suratul nisa ya fara annabi yana haka ne mm. ana jan aya kamar yau jibrilu ya sauke haka ake gani kuma abin annabin aka koya ana yi ana yi kan an jima ne ba kai fa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala hawlahi shahida sai annabi ya masa haka da hannu yace tsaya jabirki ana ai da annabi ya dauka sai hawaye sai hawaye yace fa kai fa yaya idza jina min kulli ummatin bi shahidin irin da muka zo da kowace al'umma annabinta za a zo a kira mu ba da shaida wajira bika aka zo da kai ya annabi Muhammad ala ha'ulahi shahida akan wayana a ce annabi ba da shaida wai yaya ranan sai annabi ya ga kamar ranan ne yanzu wayannan mutanen baka tambayi labarin sa ba ka je ka tambayi labarin wasu sa'udullahi dan masa'udu gangaran na qur'ani gangaran gangaran a gaban annabi fa annabi ya ce mahaddata ne su zai da dan harisa gangaran mahiru na qur'ani wayannan baka samu labarin su ba kana ta darasu ka je ka dawo da Allah baka labari kamar garin ku can ina ne garin daga do ina ne eh bado duk ka dawo nan ai ko darasu za ka yi ka samu labarin wayannan gangaran din ka ga yadda suke karanta qur'ani ka ji labarin su sai ka yi abin da karfi na zaune ku ba dan kun taye kun miƙe a kafan ku ne yi mana ba dan kun zo bai na za ka ji labari ko ga labari a inda labari yake ma bar labari mu je mu nemi labari a inda ba labari sai ƙarya yahudu ne zai baka labarin kirki sai dai baka labarin mutum dubu sun mutu ya bata musulmi rai nasara zai baka labarin kirki zai dai baka labarin an kai musulmi kaza ba kawai ba labarin alkhairi tare da su to yaya mu koma mana sahabban annabi muna kusa da su mu dosu labarin manzon Allah mu sha labarin har mutuwar mu da za a buɗe maka labarin littafin sharhu da maska na ibn asakira wallahi kana shan labarin sahabban annabi ina baka labari kullum da safe mu zauna mu je mangariba gobe ma da safe mu zauna kuma Allah ya dauke mana gajiya Allah ya dauke mana fatara ko haka muke ma je shekara bakwai da kai ko haka muke kullum ba kullum ba gajiya ba fatara ana jan hadisi ana fassarawa muna ja ka'in da na'in muna littafi ɗaya ne sai mun je shekara bakwai ba kwana ɗari uku da sittin da biyar nan to kwana ɗari uku da sittin da biyar ɗin shekara ɗaya bai fi mu yi mujalladi bakwai ba yi bai fi mai bakwai ba in bakwai bakwai muke yi a kullum mujalla a shekara din za mu samu a shekara bakwai za mu samu sai a shekara bakwai in mujalladi bakwai ma za mu yi a shekara to bari ma mujalladi tamanin ne mana ka zo ka ji labarin manzon Allah shekara bakwai kana yin labari amma ka dinga barin labarin yahudu wanda Allah ma annabi ma baya son annabi wanda baya son manzon Allah ne abin labari a tare da shi yau ne yake bbc ƙaryar tun ana ji da rediyo da aka fara da yake labarin ƙarya ne an daina siya yanzu ta koma waya amma ƙur'ani yadda yake a gafa a gafa ka kullum a nan yake malam masu jarida suna ta rubuce rubucen jarida duk sun gaji da ƙarya an dawo dai muna kan gaskiya mu ƙur'ani gaskiya ne ana rike da yi wane baka labari irin Allah kuma har yanzu ma kun fito wai labarin kuke nema ku ba ku san akwai labarin Allah bane har ana ce da kuma nema labarai amma ba na gaskiya ba ai labarin gaskiya tun kafin a nema Allah ya kawo ga Qur'ani nan gaba ya karanka ya ja kalmar dattijo gemun ka ka taba ka kamar fari biyar hida ka je ka bude Qur'ani in ka san ga wayidi la halari shimawi ka daina zama da mutanen zamani ka nade shimfidan fira ka je ka yi ga masallaci ka bude Qur'ani in kai ta karanka kamar izu bakwai ko izu biyar ka ce alhamdulillah in ka gaji ka kama addu'a in ka gaji ka yi ga kwanta yayi heka Qur'ani kurin ka dinga takara in a wata za ka sauke ba izu biyu nan gaban an girma fa a san an girma bayan nan ka dinga yin wuradanka in kana dan addu'anka ka gaji ko kwanta barcin a matsayin ibada yake da ka fito daga masallacin ka sai gidanka yaran da ka haifa ka musu addu'a Allah ya musu albarka su dinga zuwa jeji suna zuwa kai kuma ibada haka ake yi amma kana da tijo da kai sai an je siyasa da kai sai an raba takin gari da kai duk taki ne ka gudun rabbul izzati ka koma kai ta ibada mutuwa ba ta da jinya sananniya jama'a ba ta da kuma lokaci sananniya ba ra gwara ka dawo gida ka da kai da kai mu zo mu so mu zo annabi muhammadu Allah mun gode maka to mu je mu nemi gurin tsayawa saboda baki
wa yusukatu amma wara zalik wani kato aka ce mutum ya shiru amma wara a zalik ga abin da ya wani ci wannan an gairi hini ma la yali ku bihi hunalika ga abin da bai dace da zuwa wancanan wannan guri aka ce mutum ya shiru shiru din ma yana matsayin ibada ka ce ka yi hiru kurin hausa suka ce yaro ya ga kara ya ce na yi hiru haka ake faɗa Allah mun gode maka كما قال صلى الله عليه وسلم
kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi tsira da amincin Allah ya gaya mana a ruwayan dabarani da ibn abi usama an ibn mas'ud radiyallahu anhuma ya annabi yace إذا ذكر أصحابي فأمسكوا
annabi yace jama'a an kama sahabbaina ku yawo ku kame bakin ku kur kar kai mai kaunan annabi a jin magana ba ta alkhairi ba ya hutu a bakin ka nan baya san haka dan idan an kama an yi maganar sahabin annabi idan sharri ya hutu a bakin ka to sai annabi zai cece ka shi bakin ma ba kar ka gyale kai haka ka san hau ne hausa suka ce baki yake sa ake yanka wuya in kai hakan ma kar ka yadda da yi kai hakan kar ya je ja ma abin da ya fi karfin ka yawwa kol ka ja bakin ka karfe saboda al'amarin ya fi karfin duk abin da ake nufi me dalili ne نعم قال الله تعالى
mana har sura محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شداه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يوجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
ba don ƙurewar lokaci ba wannan aya ne da Allah ya wa sahaban annabi kira dan da ake cewa ashiddawa alal kufari sahabi idan yana tafiya kasuwa arne baya taɓa rigarsa eh in dai ga kafiri ya ce kai kul kai na jasa ne karka taba mai riga amma ya ga mumini sai ce dan uwa sai a runguma juna a ce dan uwa sannu sai aka haka ka ana runguman juna a ce wani a ce sannu ya rungume ka amma kafiri ya isa har a yau arni ya samu dama sahabban ne suka yi mana wannan kol idan sai da umar ya ce kai arni hanjinsa tsinkewa yake wane wannan amerikawan ba sa iya motsi yayi sun yi haka shiru zamanin sai da abubakar ba amerika kol wane shi kafiri ya isa kafiri kaza koro ne kirgi kal munafik wane kirgi ba isa ba ba ingila da kake jin magana ba ɗuriyarsu turawan madina ne aka kokore su shiru ba maganar ingila ba maganar amerika bare farisa kafirin faransa ya isa kafiri sahabin annabi zai ce kol sai su ce to faransan da kake yi ana farisa sai da na umar ne je masa raka-raka faransa wanda tare ne ƙasar ku nijar sai da na umar ne je ya daga-daga ya kore farisawan gaba ɗaya suka ranci na kare da sojojin sai da na umar ne su waye kwamandodin su abu ubaida amiru bunu jarra وكل أمة وكل أمة أمان وأمان هذه الأمة أبا عبيد آمر بن هجراها duk wani mutum wanda ya je shiya ba yi da ilimi yake zagin umaru a gaya masa iran din da ake maganan iran ba dan umaru ba da kowa arne zai tashi ba ko muna faɗa da ka ba ku je ku duba shawahidul haqa na ismaila bunu Yusufa da bahani ka gani Umar ne da tsanantuwa da sojojinsa Iran din ma suka samu musulunci Farisa a nan ne aka yi Kisra a nan aka yi Kaisara sai da Umar ne ya je musu kiliyarin aka ruhe daular Kisra aka ruhe daular Kaisara annabi ya faɗa la Kisra wala Kaisara to da wa aka yaga da sojojin sayyidina Umar ne daular da duk duniya ba irin wannan daular wane rasha ta isa ta yi magana tare da soviet zamanin su zai da zamar ba mai motsi yayi bare can birnin china sojoji ne daga baya-baya sojojin haruna rahim ne suka je suka yi gudun kiliyarin ma an gama da birnin san barin gaya ma amurka india sojojin aba ubai da amuru bunu jarra suka yi masa kiliyarin babu shi yaman sa ba ubai da amuru bunu jarra sun je sun yi kiliyarin yanzu sun gyara mana duniya kuma mu sai mu koma yanzu a he mu ce da wannan mummunan magana za mu saka musu kafiri ba ya iya taba rigansu wallazi na amanu a shidda'un alal kufari ruwan ma ubainahu malam ya gani za ga sahabi ya rungume ka amma arna ya isa ƙararrawa ba za ka kaɗa na coci ba ƙangal kwan yi sulhu kangal ba ka yi saka yi ba kai kai kai arne kol a ce kasar ku ce kol sai dai ka yi ga cocin haka in an yi sulhu akan za ka biya haraji ba kai saka kada kararrawa ba kuma arne baya fidda sabon hanya ya zo ta doye sai dai ta zagaye wa yake da me yake da shi na matsayi ba shi da shi ko babu inkiya ba cewa arne baban bebi baban bambai kafiri ba a gaya masa haka amma yanzu yau har ku musulmin ma saboda gaziya aka ce naka shi ke ba da kai wai har a musulmi akwai oga kaji wani lalacewa a musulmin akwai oga in an ce oga ba ba har ne bane wani musulmi ne kuma fassararsa na daɗe gaya muku a cikin a cikin tafsirinmu oh my god wayyo Allah na Allah na yi ne oga ɗin Allah na su arne yi arne babbansa wanda yake baya kudi a gunsa shi ne allansa in yau zai ce oh my god sai aka ɗauki o ɗin aka ɗauki ji ɗin aka ce oga kana ce da musulmi ɗan wanka allah na kai ka ji kai ɗan ba gidaje amma babanka ba laifinsa kai ba gidaje ba gidaje in banda kai ba gidaje ka ce da musulmi oga ba malam a musulmin ba mai gida ba ranka ya dade ba alaraini ba sabbanani ba modibo ba modibo baɗin ai duk zai neme su ko a ce sayin na ba malin baranin min anin gawa ne mai kwallon ma sai ka je oga ne amfaninsa wayannan duk wanda muke faɗan nan su suka yi mana wannan kiliyari ya kamata yaba kyauta su kunci wanda suka yi mana wannan ashiddawu alal kufari fa kun ji yadda fasaran haki ruwa ma ubainahum malan sun zo gaban annabi sun zauna kafiri ya isa kafiri gam ana zaune a gaban annaba annaba ya cewa yake wallahi ba irin wannan zaman ake ba ba firan duniya ba maganan bukata na da bukatan ka me annabi yake so me baya so me Allah zai saukar wa annabi shirin ko tari baya a gaban manzon Allah kowa ya zo na malam nan an sa takobi ana rike ana zaune kurin an sa takalmi kubi na yaƙi an yi zaman shiri mutum ya sa kwalkwali ya sa salke ya ja ɗamara me annabi muhammadu zai ce a take a faranta wa annabi rai malam wannan zaman shi ya zaune da su a gaban manzan Allah wannan zaman ba haka ake zaune arne da arnan duniya yana da labarin gurin da arnan duniya kuma da ran arnawan ya ɓaci sun yi gangami yahudun da yake duniya ba wanda bai zo wannan ganganin ba sai da yahudawa dubu goma sha biyu suka zo madina a ɗauko daga faransa a ɗauko daga amerika a ɗauko daga ingila a ɗauko daga south africa aka tara aka zo garin manzon allah suka ce wannan musuluncin ya dame su qur'ani kuma sai daga nan wa anzalallahu surutan lam tarawha nan da nan Allah ya sauke wasu sojoji na boye wa zilzilu zilzalan shadida malan kan ka ce wani abu an gama da arnawan kowa yaran su na kare kuma ka bi su kai bara annabi ya je sahabban nan aka yaki da su suka yaki bani quraita suka yaki banin narira malam aka dawo aka je birnin kaibara aka je aka yi marhaba aka kai dan uwan marhaba aka yi fala da musulunci ya dinga tafiya bayan ƙasa sayyidina ali ran ya baci ƙyauren da mutum tamanin suke budewa ya jijjige ya cire da hannu daya ku ce da hannu daya da hannu daya sai da nani ya cire da ya cire kyauran kuma bayan nan Allah cikin ikonsa ya daga kyauran ya jefa yi a bayansa ya ce ina sahabban man almanza Allah ya ce ku hau sama bayan an hau sama mutane ba iyaka kyauran yana bayan gadonsa yana yaƙi ya ce to jama'a kowa ya dira kan mai uwa da wabi da ya haka da doronsa sai da tsauran ya yi sama ya tafke a hannu ɗaya ya rike a matsayin garkuwa yana yaƙi yana yaƙi da ya duba ya jefa wani guwa ya ce mutum wajen tamanin ne suka mutu gugugugugugugugu kabir ya isa wayannan mutanen yanzu ku kun zama kurin je kana ku kun zama ƴaƴan mata a to ba haka ba in dai kai dan namiji ne dan me yasa ba za ka dinga yaban mazajen da suke gaban annabi Muhammadu ku ce mazaje dakaru jarumai sadaukai wanda ba sa ragarwa arne ko da da kiftawan idanu a shajjawo alal kufari ruwa ma ubainahu kai Allah ya ba mu albarkacin su za mu tsaya iyalan kuma duk bakon da ya zo ya zauna za mu yi addu'a kama ayatan kursi da kirge in mun yi ko cikin tarbibi ko ko muka hirya kuma sai mu yi addu'a to Allah ya bashi wannan Najeriya da muke zaune abin da yake faruwa Maiduguri to Allah kawo ƙarshen sa abin da yake faruwa Zamfara da Sokoto da Katsina da Kaduna na tashin hankali Allah kai mana maganin sa kuma duk mutumin da ana bin sa bashi a dalilin wannan ziyara da ya kawo dan uwan mu mai kaunan mu mai kaunan Annabi a duk inda yake Allah ka sauke masa mai neman jari kuma Allah ka bashi jari wanda yake neman rufin asiri Allah kai masa rufin asiri wannan zama da muka yi da ku Allah ya samu zauna a gaban annabi Muhammadu abin sadaka da aka samu kuma duk bakon da ya zo ziyara garin nan Allah ka mai da lafiya kuma bukatar da yake zuciya ku ta alkhairi to Allah ya biya muku bayan nan kuma Allah ya ba ku lafiya wanda wani jinya yana masa barazana to Allah ya dauke masa wanda muna kokarin karatun annabi ya je na kaunan mu ya sa mai sunan mu to a inda yake zaune Allah kai masa ludufi Allah ga bayan ka san taro Allah ka duba annabi Muhammad gwamna Maiduguri ba na Umar Zulum Allah ka fice masa gaba jihar Maiduguri ta dawo daidai a zauna lafiya wannan ƙasa namu na Nigeria shugaban ƙasar mu kuma ya Allah Allah mu roƙe ka duk wani fitina da yake faruwa Allah mu dai muna addu'a idan abin karfin sa yafi Allah kai magani idan kuma ba karfin sa yafi bayan kyale abin ne to Allah mu da aka yi abin ya dame mu Allah kai mana dauki ka share wa talakawa hawaye darajar wannan annabi namu kuma duk bukatan da ya dame ku Allah ya biya muku wannan zama Allah ya sa mu maimaita shi da mu da ku mu zauna gaban annabi Muhammad Allah ya wanke mana zuciyar mu Allah ya cire mana hasada Allah ya cire mana kadda kyashi da jin haushin wani dan girman zaci ka cika zuciyar mu da imani yana babu abin da zuciyar zuciyar mu sai kaunan annabi Muhammad Allah ka hore mana kaunan manzon Allah Allah ka ba mu annabi Allah ka sa mu zama na annabi dare da rana yana muna tare da annabi in na lokacin ya zo Allah ya sa mu cika da kalmar la dukkan musulman da ya rasu ya Allah tun daga annabi Adamu zuwa yau Allah ka ji kansu kai musu rahama wanda za su ke rayayyu da mu kanmu ya zama fidawo wanda za mu bari a baya to su ma wannan addu'a da muka yi Allah ka sa ya zama fidawo da sace-sace da fadace-fadace da fashi da makami duk mun tuba Allah mun buya bayan annabi Allah ka dubi annabi Muhammad duk wani kunci Allah ka yaye Yahudawa da Nasara wanda suna shirye-shirye kar a yi karatun alkur'ani ko za su hana karatun alkur'ani duk wanda ya maza da irin wannan bala'i in na shirya ne Allah ka shirye shi wanda kuma ba na shirya bane to Allah mu roƙe ka kai mana maganin ka kawar mana da shi dan al'umman annabi su ji daɗi alfarman wannan annabi na Allah ka ɗauke yaƙi yaƙi a ƙasar da duk ƙasar musulmi irin su Rasha irin su Yaman inda suke irin su Iran duk inda musulmi yake Yahuda suna haɗa mana fada maza Allah kai mana ɗauki da gaggawa abin da suke nufi kar Allah ka ba su nasara Allah ka sa mu zauna lafiya in kwanan mu ya ƙare Allah ka sa mu cika da imani kabarin mu ya zama dausayi daga dausayin aljanna a ba mu takardar mu a hannun dama Allah ka ba mu dama ka ainihantar da mu a inuwan al'arshi ran da ba wani inuwa sai wannan inuwa kuma Allah mu roƙe ka ga bayan Allah sun taru kowa bukatan da yake zuciyarsa Allah ka fi kowa sani Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi da naku da namu da wanda suke gida suka ce in kun zo ku gaida mu to su ma suna cikin wannan addu'a Allah ka hada kan musulmi guri daya duk musulmin duniya Allah ka hada kan mu guri daya abinda zai zama fitina kuma Allah ka yaye mana Allah ka raba mu da talauci wannan tsadar amfani da an hana shigo da amfani Allah ka kawo mana sauƙinsa amfanin ya zama mai sauƙi duk wani makami wanda zai zama fitina a ƙasar mu Allah ka dakatar amma shinkafa da taliya da makaroni wanda in an shigo da su za mu samu ci gaba to Allah ka buɗa a buɗe boda in buɗewan zai zama alkhairi a shigo mana da kayan masarufi dan mu samu sauƙin rayuwa kayan abinci ya mana tsada to Allah ga mu dai gare ka mun kama kafa da Annabi Muhammadu maza kai wa al'umma ɗauki Allah ta ko'ina wadata da arziki ya zo mana saboda martabar Allahu ta'ala ala zalika qadirun wa bil ijabati jadirun Allah bai ya salaka bi
آمين آمين
يا من البرياء قال يا مسلم
آمين آمين أمسك آمين آمين
alfarman alfarman alfarman annabi muhammad Allah kai mana dauki da mu da jama'ar inda mu lokaci ne mu suka da imani Allah ka kore mana annabi Allah ka ba mu annabi mu zama na manzon Allah Allah ka kore mu da imani
آمين آمين
ya mahimmanci آمين آمين آمين آمين
يا ولد ابن يا كان عباد يا مسرور يا مدين يا مسرور سراحات يا آمين ربنا وربنا ملائكتنا ربنا منا انك انت السميع والعليم الفاضل الله يبارك لنا